الله عنا جناه حتى يتبين الذين صدقوا وجعلنا الكاذبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عفى الله عنك لما زنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk abin da yake cikin umurnin Allah yake yin sa ko umurni wanda ya riga ko umurni wanda ya zo yanzu. A mutane lokacin yakin tabuka waɗansu zo sun kawo hamzari amma na gaskiya, waɗansu kuma sun kawo wani hamzari amma na ƙarya. To duka manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da yake akwai ayan nuri, suratun nuri ta riga wannan surar sauka, da take cewa وإذا استاذنوك لباب شانهم فاذن لمن شئت منهم to amma da Umaru ake magana a lokacin Umaru ne ana cikin zama sai ya nuna wa annabi yana dukata zai tashi to sai annabi ya samu wannan izini ya ce shikenan ya tashi to amma wannan waɗansu mutane ne gauraye da waɗansu mutane sai annabi ya yi amfani da wancan فإذا استاذنوك لبعض شأنهم فاذا لمن شئت منهم idan suka nemi izini a wurinka za su tafi wajen waɗansu bukatunsu kai musu izini wanda ka ga dama a cikinsu ka ce wani kai je ka wani kai kai ka wani dakata to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka kawo hamzarin gaba daya sai ya ce shikenan dakata wato da suka kawo hanzarin ba za su iya zuwa yakin ba saboda kaza da kaza su kawo hanzari na ƙarya a wajen munafukai da gaskiya wajen sadikai da annabi ya sallame su Allah ce afa Allahu anka Allah ya maka afuwa ki afuwa din nan da Allah ya ambata ba wai afuwan yafe laifi ne ba a'a abubuwan girmamawa ne domin kada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsorata yace ko yayi laifi ne sai aka ka fara gabatar masa da afuwa din afallahu anka kamar zaka yi magana da masoyinka ne wanda ya dan wani abu kare to ranka ya dade ya aka yi haka ko arga tumalan ya aka yi haka to limazin talam dan me kai musu izini hatta ya tabayyana da kallazina sadaqu wa ta'ala barkazibi ai dakatawa zaka yi sai ka bayyana sai ka bincika ka tabbatar da masu uzurin ƙarya da masu uzurin gaskiya amma duk kai musu izini gaba daya sallallahu alaihi wasallam hatta ya tabayyana da kallazina sadaqu sai wanda suka yi gaskiya sha'anin su lamarin su ya bayyana gare ka wata alamar kazibina wanda suka kawo hanzarin ƙarya kuma lamarinsu ya bayyana gare ka.
والله عليم بالمتقين
لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين ai duk wanda baya ya zo gabanka ya ce bayan an ba da umarni infiru khifafan wa siqalan illa tanfiru azibkumullahu azaban aliman ai duk wanda ya zo bayan wannan ya ce yana neman kai masa izinin zama ya faɗi larura ya faɗi larura ka dube shi kaga ba larurar a cikin jikinsa ka san dama ba imaninsa da rauni la yastazinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir duk wanda suka yi imani da Allah da ranar lahira ba za su nemi izini a wurinka cewa suna so su dakata a dauke musu wannan tafiya na yaki ba dama suna shirye su mu'minai kam innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa jahadu bi amwalihim fi sabilillah Ah, suna shirye dama koyaushe aka ce har cikin dama suna shirye balle fa murni ya zo in wanda suke neman ka ba su izinin zama a gida ai dama akwai rauni cikin sha'aninsu wartabat qulubuhum zuciyoyinsu shakka ta shiga cikin zuciyoyin sun soma shakka ko ko suna cikin shakka an ce musu malayatud dunya fil akhirati illa qalil wai kun ki tafiya jihadi saboda jin daɗin duniya araditun bil hayati dunya mil akhirah wato ku kun yarda da rayuwar duniya da jin daɗin duniya akan lahira wanda ya tunne bil akhirati illa qalil ai rayuwar duniya ba komai bace da jin daɗin duniya ba komai bane sai dan wani abu an kali dangane da na lahira an gaya muku wannan ko ku- daga ba ku zo kuna neman wai a bar ku ku- kuna da hanz- kuna da izini kuna da hanz- hanzari ai muku izini wartabat qulubuhum zuciyoyinsu ta sh- sun shakka ko su waɗannan eh, an yi jahidu za su nemi izin eh, ba- muminan gaskiya ba sa neman ah, a musu izini su bar yin jihadi bi an walihim da dukiyoyinsu an fusihim wallahu alimun bil muttaqin Allah yana sai da waɗannan mutane masu tsoron Allah wanda zuciyarsu take shakkar musulunci ne ko shakkar bin umarnin abin da kake faɗa ne to su ne ake so a bayyana su daban a bayyana waɗannan muttaqin din daban kamun ayi izini
إنما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون
إنما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا أموالهم وأنفسهم إنما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم وهم في ريبهم يترددون iyaka waɗanda za su zo su kawo hanzari a gare ka bayan waɗannan duka umarni allazina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir abinda yasa Allah yake kawo billahi wal yawmil akhir a waɗannan wurare guda biyu saboda a baya yayi magana arabitun bil hayatid dunya min al akhirah wa ma mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil wanda suka yi imani da Allah da wannan lahirar da aka ce wane duniya duniya yar kadan ce dangane da lahirar to wanda su imani da Allah ba da ranar lahira ba su gaskata abin da aka bada musu bai araditun bil hayati dunya mil akhirah so su waɗannan ne suke neman kai musu izini suna da hanzari abin da zai hana su zuwa yaƙi wartabat qulubun zuciyoyin su yi shakka wahum su yataraddaduna suna kaiwa da kawowa a cikin imuwa a a cikin shakkarsu irabi mai cikin shakkarsu ya taraddaduna suna kaiwa da kawowa cikin ɗimauta ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القائدين أيضا سنا سن فتاة زوا ياكن ne. da addu lahu uddatan ai da sun shirya masa wani shiri irin na yaƙi na neman makami da neman abin hawa da abin bari wa iyali ya zo koyaushe aka ce bis- za a fita bismillah suna shirye ai da suna shirin ne da sun shirya wa wannan fitan yaƙi la addu lahu udda walakin amma kariha Allahu bi asahum fasabbatahum Allah ne baya so su je yakin balle su samu abin da mayakan suke samu Allah ne yaki yaki tayar da su yaki himmantar da su yaki sa musu nishadan zuwa yakin fasabbatahum ya ya ya ya ya sa musu kasala ya sa musu nauyin jiki wakilan qudu ma alqaidi sai suka gaya wa junansu ba an ce an sallami su ne an ba su dama ba to mu ma mu je mu nema a ba mu dama to shikenan ku je ku zauna da masu wanda aka sallama din mata da yara da guragu da makafi da marasa lafiya ku je ku zauna tare da su Allah ya musu hakan nan ne don ya lalata lamarin su to koyaushe in aikin alheri ya tashi maza maza a yi shi to wanda Allah ya nufe da alheri shine Allah zai sa masa nishaɗin yi wanda Allah bai nufe da alheri ba sai ya sa masa kasala ya hana masa yi din domin kar ya bashi abin da ake baiwa masu aikata alheri duk yawancin ayyuka haka abubuwa suke salihun lokaci ina magana akan maganan ɗariƙar tijaniya na cewa da ita rigar tijaniya istighfari ne da salatin annabi da la ilaha illallah da kuma neman mai koyar da kai hanyar Allah iyakan su kenan to istighfari in ka yi shi Allah ya ce in ka tuba masa komai yawan zulubin ka ya maka gafara ya mai da kai kamar da aka haife ka balle kullu zaka yi 230 salatin annabin kai guda ɗaya Allah zai maka salati irin nasa guda goma salatin Allah guda ɗaya ba wanda ya san iyakan ladansa in ya zama lada balle har guda goma in kai goma zai maka ɗari in kai ɗari Allah zai maka salati dubu in kai dubu Allah maka alƙawari zai shigar da kai tare da aljanna to kullum za ka yi ɗari biyu da sittin da biyu in ka shiga ɗari kan kuma la ilaha illallah marra ɗaya take mai da ɗan wuta ya zama ɗan aljanna kafiri ya zama musulmi marra ɗaya annabi ya zauna gaban ɗan uwan babansa amminsa Abu Talib yace baba faɗi kalma guda ɗaya in maka shaida da ita wajen Allah faɗin la ilaha illallah guda ɗaya to da ka aikata kafirci na shekara ɗari in ka faɗi wannan kalma shikenan dukkan abubuwan da aka da sun tafi a banza ba za su cuce ka ba al-islam yajubbu ma qablahu to irin wannan kalma mai ƙarfin nan domin da kafiri mai shekara ɗari ya zo wajen malami karfe goma na safe ya riga malam na yanke shawara zan canja addini na malam ya ce masa a na ji daɗi to ka faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai wannan mutum kafirin nan tsoho mai shekara ɗari sai ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam ya ce kenan ka zama musulmi sai ya gaggaya masa abubuwa da ake yi a cikin musulunci su wankan janaba su arwada su zakka su sallah su zakka su azumi duk ya gaya masa lokacin su in yayi ya juya zai je ga mutanen gidansu yau fa ya canja addinin sa ya zama musulmi sai ya gamu da mota a hanya kaf sai ta buge shi ya fadi ya mutu bai je gidan ba bali ya fada musu sai je ga yawa wanda ya musuluntar da shi mutumin da ya musulunta hannun kan nan mota ta kade shi ya mutu yanzu nan sai a zo a dauko shi a ga ya mutanen sa ya mutu amma ya mutu musulmi sai ai masa wanka ai masa likafani ai masa sallah a binne shi a makabartan musulmi ba makabartan wadancan ba kuma ba mala'ikan da zai tsare shi a hanya ce ai kai kafiri ne shekara ɗari da ka shiga musulunci mai kai a babu duk gaba ke daya kalma guda ɗayan nan in ji annabi ta rushe kafircinsa komai yawan kafircinsa kamar yadda musuluntan Khalid bin Walid ya faɗa wannan irin kalma mai wannan irin ƙarfi kalma ɗaya tak ba ta abokan rakiya ba wankan janaba ba alwala ba sallah ba zakka ba ba ba haji ba azumi ba aikata alheri ba hara munaki duk da baki da basu zo ba ita kadai ta isu da kanta ita kalimar ta riga ta shigar da shi aljanna ta rushe masa kafirci shekara 100 ta lamunce masa zaman aljanna na har abada kai wannan kalma tana da karfin gaske to ita wannan kalma kullu za ka yi ta sau 300 saboda haka ita wannan kalma mai wannan irin girma duk wanda baya ganin girmanta to fa abin sa abin tsoro ne duk wanda yayi tsammanin la ilaha illa ba ta da karfi ba ta da amfani ba ta isa ta mai da mutum musulmi ba to wannan mutum ba zai mutu musulmi ba duk wanda yace sallah biyar ba ta da amfani ba za ta mai da mutum musulmi ba wannan mutumin da yake faɗin haka ba zai mutu musulmi ba saboda haka il ubangiji yake kiran mu gaba da yayi magana da mutanen makka ko mutanen madina duk duniya gaba da har tashin duniya da mu yake magana إنما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لا عدوا لو أدة ولكن كره الله بآثم saboda haka irin wannan ayyukan alheri in kaga mutum ya ki yin su ba shi ya ki ba Allah ne ya ki ayyukan alheri irin waɗannan mutum ya ƙi yin su ba fa shi ya ƙi ba daga can fadan Allah ne aka ƙi kamar yadda kake gani ɗan sanda in za a je taro taron manyan mutane to akwai takardun da ake mannawa a goshin mota in ba su ga irin wannan takardar ba inda suka nuna maka ne za ka bi ba inda kake so za ka bi ba saboda haka idan mutum ya zo zai aikata aikin alherin Allah bai dan sai ya mika shi wani waje ba wannan wajen ba saboda haka muna roƙon Allah ya taimake mu kan aikata ayyukan alheri ya nesantar da mu ayyuka masu muni fasabbatum yasa musu kasala wakila qudu sai aka shi kenan ku zauna mal qa'idina tare da masu wanda suke da izinin zama kaman makabi kaman guragu kaman yara kaman mata ku zauna tare da su an nuna musu wulakanci kenan an faɗi wannan cikin fishi da wulakantarwa
والله عليم
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولعوضوا خلالكم يبغونكم فتنة وفيكم سماؤون لهم والله عليم بالظالمين koda sun fito tare da ku din ma fitar su bai da amfani wajen ku irin waɗannan waɗanda Allah ya hana su ya danne su ya sa musu kasala ya hana su fita zuwa yakin da sun fita ma ba wani abin da za su amfane ku da shi sai ma cutar da za su cuce ku da ita law kharaju bikum da irin waɗannan mutanen miyagun nan da Allah ya hana su tafiya da ma sun fito din ma zadukum illa khabaran ba za su ƙara muku komai ba sai banna da hada wuri fadin jita-jita da sa kasala wa sojoji ma zadukum illa khabaran sai banna ma zadukum illa khabaran wal awda'u khilalakum da sun shiga tsakankaninku sun sa maganganu wanda za su sa wa sojoji kasala yabuna kumul fitinata su suna nema ne shaninku duka ya lalace suna neman ku da fitina ne wai don shaninku ya lalace su wayannan munafukai domin in sun ga kun samu alheri bakin ciki ne gare su in kun samu sharri farin ciki ne gare su saboda haka da sun fito ma ba abinda za su kara muku sai banna a cikin sojojinku da jefa maganganun da za su sa kasala ko hada fada tsakanin mutane sojojin da junansu yabuna kun fitna fikum samma'una lahum domin a cikin ku ku muminai din akwai masu raunin imani samma'una lahum masu jin maganar munafukai su yarda da maganar su yanzu kai ka yarda kaza kaza da aka kai ka yarda kai ma ka yarda yanzu kai ka yarda yanzu kaza kaza kaza din nan to sai su bata mutane da ku akwai masu jin maganar su a cikin ku to tafiyan ku ba tare da su din ba yafi muku alheri sallallahu alaihi wasallam yabguna kum fi tarafikum sama wallahu alimun bizzalimin Allah yana sane da waɗannan mutane azzalumai wanda suka cuci kansu suka zaɓi duniya suka jefar da lahira suka zaɓi yardan zama gida akan yardan Allah wannan su ne azzalumai wallahu alimun bihim saboda a faɗi sifar sa zaka ce biz zalimina wasu zahiri mafi kuma wajen mudmar. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى ظهر أمر الله وهم كارهون أي يا رسول الله تنزوا أنك قرنا مدينة suke neman ka da fitina da ɓata lamarinka ba su gushe ba kullum ƙarawa suke yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya sauka madina ya sauka madina duk garin suna son sa amma kuma ko wani mutum an gama shiri duk za a nada shi sarkin madina da annabi ya zo sai aka manta har yanzu ba tuna ba sai ya sa kiyayya a zuciyarsa ta annabi kan bai ji dadin zuwan wannan mutum garin nan ba bai ji dadin zuwan wannan mutum garin nan ba ko bai da iko ya bayyana domin za a sare kansa sunansa abdullahi ibn ubayy shugaban munafukai kenan su munafukan sun kai ɗari uku mazaje mata kuma sun kai ɗari wajen ɗari da saba'in To, amma ƙaruwa suke yi, ƙaruwa suke yi har zuwa shi ita wannan shekara da muke ciki yanzu, shekara ta takwas da hijira a cikin watan Rajab ake wannan magana yanzu. To sai kullum suna neman hanyar da za su cuci annabi da sha'aninsa su raunana masa sha'aninsa, kullum tun farkon zuwansa har yanzu nan. Domin da haka yi haka, akwai wani malami kuma Abu Amir al-Fasiq shi kuwa shi ne babban malamin Madina shi ne makoma, to shi kuma annabi ya zo ya sauka a gari har an manta naɗa sarkin gari balle malam sai aka mance da malam. Malam kuma ya sa gaba a cikin zuciyarsa ta annabi sallallahu Alaihi har ya zo ya ce masa, an ce ka zo da addinin annabi Ibrahim amma ka ɓaɓɓata shi, domin kaza kaza kaza kaza kaza kaza baya cin addini annabi Ibrahim ka zo ka ba yace yace addini nazo da shi na gaskiya na annabi Ibrahim daren sa kamar ranar sa cikin haske yake kullum da yayi musu sai Allah annabi yace to duk makaryaci a cikin mu Allah ya lane shi ya mutu mutuwar wulakanci to sai zaman gari ya gagari mara Abu Amir Al-Fasir ba Ar-Rahib ba Al-Fasir sai ya tafi ƙasashen waje yana neman sojoji wajen Rum, wajen wajen Rum, wajen Paris, a taimake shi ga waɗansu mutane sun zo sun sauka garin su danne su, a ba su taimakon sojoji da makamai. To shi Abdullahi ibn Ubayyin ya zama shi ne ministan cikin gari na ƙin annabi, wancan kuma zai shi ne ministan waje na ƙin annabi, sallallahu alaihi wasallam. To komi nasu ɗaya ne, suna magana da juna, suna aikawa juna. Ku shirya mun yi nasara, Kaisar zai ba mu sojoji da kuɗi, ku shirya, Paris za a ba mu sojoji da kuɗi, wayannan kuma suna ta shiya kullum ana jawowa masu raunin har lokacin da wannan shekara ta takwas ɗin ta zo a cikin watan Rajab, sai mutumin ya aikace ku gina masallacinku, naku daban mu ajiye shi masaukin babban baƙonmu da zai zo da sojoji. amma ku kira mutumin nasu ku ce zo muku sallah neman albarka saboda bakatarwa kenan suka zo suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullahi a gari yayi yawa jama'a sun yi yawa akwai raunana akwai mabukata masallaci yayi nisa saboda yawan jama'a muke so mun gina masallacin mu don taimakon jama'a masu rauni da masu uzuri saboda mu taimaki jama'a zo ka bude mana masallaci manzo Allah ce to yanzu kan na shirya za ni Tabuka yaki yaki idan na sai dai na dawo yaje Tabuka ya dawo suka ce mun dawo neman kai mana sallah cikin masallacin mu ka bude mana masallaci Allah ya ce kar ka yadda la taqum fi abadan ko kusa ko kusa da masallacin ba za ka yi sallah masallacin ba ba za ka yi ba irin namu bane masjidan ziraran wa kubran wa tafriqan bainal mutum yadda zai zo nan gaba in je wurin za mu yi maganarsa. To shi kenan Allah yana gaya wa annabi, ai tun daɗe suna nema maka fitina cikin sha'ani, sha'aninka tun zuwan ka garin nan. Yabguna kuma fitinata, wa fi kuma san ma'unin rarrabi, yabguna kuma fitinata, fitinata. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وزار أمر الله وهم كارهون sun sha tayar maka da fitina da juyar maka lamarinka da bata shi yanzu lokaci yayi sun ga ƙarfi ya samu mutane sun musulunta da yawa ko ina da ko ina ana zuwa ana musulunta kai ƙarfi al'amarin Allah ya bayyana su ko ba sa son haka damuwar su kenan yasa suka ce to lalle sai an yi wannan a dauki wannan matakai na ginin masallaci don saukan baki rumawa ko farisawa masu zuwa wai wai wai su yaƙi annabi da sahabbai abuna laqad ibtaghalu min qablu wa qallabu wa qallabu lak al-umura hatta jaa al-haqq gaskiya ta zo wa zahara amru llahi al'amarin Allah ya bayyana hum karihuna su ba sa so
ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين فمنهم من يقول ذلي ولا تفتني على في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين أتكن سوء أن منافقين akwai ma wanda ba wai irin waɗancan masu kawo hanzari masu kawo hanzari a cikin lalama ba akwai ma wanda zai tsaya gaban ka ce ni ya rasulullah kai mini izinin zaman gida ka ce fa tabuka za a je ni ko ka san ni da san mata idan naga matan nan na turawa ba fa zan yi hakuri ba gara gara gara in zauna a gida kar ka tafi da yi can in ka tafi da yi can ka san halina to saboda haka fitina ta same ni kai ka jawo mini kenan la taftinni man yaqulu idhalli wa la taftinni a yin wannan magana a gaban manzon Allah a fadarsa wannan babban magana ce sai Allah ya amsa ya ce ai ya riga ya fada cikin fitina kafin da ya maka wannan rashin kunya a gabanka jaddubnu qaisin ai ya riga ya fada cikin fitina kenan kace ni ne na yadda zan bada kuɗi na taimakon yaƙi amma ba zan je ba in kace in je to ka jefa ni cikin fitina kenan dan ka sani da san mata idan na ga matan tura bazul asfar ba zan yi hakuri ba ala fil fitnati taqadu ai Allah ce a a ai ya riga ya fada cikin fitina kam da shi da ƴan uwansa masu irin wannan magana sun fada cikin fitina duk wanda bai maka ladabi ba ya fara cikin fitina ya rasulullahi wa inna jahannama la muhitatun bil kafirina jahannama tana kewaye da wannan mutum ko waɗannan mutane yanzu kan ba munafiki na ma aka ce musu wa bil kafirina an yaye farar rigar an barbakar don shi munafiki rigunansa guda biyu ne akwai fara a sama akwai baka a ƙasa idan yana so sai ya saki farar rigar ba bakar riga kenan in ko ya yaye ya sabe sai bakari ga ta fito ko misali da na biyu kamar ragon uda gefe ɗaya fari gefe ɗaya baki idan ka daura wa bakin farin kyalle ka daura wa wurin bakin sai ya zama farin rago in ku ka daura bakin kyalle a wurin farin sai ya zama bakin rago wa zalaqul ladina amanu qalu amanna za ka rila shari ga nuna ma'aku idan ya shiga cikin musulmi shi musulmi ne to an daura farin kyalle kenan akan bakin ya zan farin rago ya koma cikin kafirai kuma sai a daura bakin kyalle akan farin ya zama bakin rago ya zama to haka munafiki yake muzabzabina baina zalika la ilaha illa wa la ilaha illa su ba sa cikin musulmi don babu musulunci a zuciyarsu su ba sa cikin kafirai don suna sallah tare da musulmi saboda haka a kiyaye halaye waɗanda suke masu kama da munafurci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alamatul munafiqi salazun idan haddasa kazaba wa idza wada khalafa wa idza tumina khana halayen munafikai guda uku ne kullum munafiki iyayi magana sai ya sa ƙarya a cikin maganar in kuma yayi alƙawari sai ya saba idan ka bashi amana ko sai ya cinye to duk wanda ya samu ɗaya daga cikin wannan to ya samu kashe ɗaya cikin kashe uku na munafurci wanda kuma duk ya haɗa su ya zo cikakken munafurci saboda haka ne sanci abubuwa wanda za su samu tun cikin wannan abubuwa duk abin da ake ciki na zamani yanzu mu musulmi fa tun zamanin bature har yanzu har waɗanda su gaji baturen ba mu imani da dokokin da bature ya kawo ba mu imani da dokokin da mutane suke rubutawa su ce dokan ƙasa ba ba mu imani da su ba muna nan kan bakarmu mun yi imani da Allah da manzon Allah da abin da duk annabi ya zo da shi da abin da wannan ba wannan mun imani da shi ba duk maganganun da mutane suke taruwa su rubuta su ce dokoki ne ba mu yarda da su ba mu yi imani da su ba amma sun zama mana dole manzon Allah ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi annabi ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa illa yastadi bi lisanihi fa illa bi qalbi fa zalika afdal imani idan mutum ya ga mummunan abu ana aikatawa to lalle ya hana da hannunsa to wannan sai mai iko ko ko mutum da gidansa idan ba zai iya ba ya hana da bakinsa kamar yadda nake faɗa yanzu nan dukkan dokokin da aka rubuta mu yadda da su ba sai dai kalmomin da suka dace da musulunci a cikin su in akwai mun yarda da kalimomin amma duk dokan da aka rubuta ba mu yarda da ita ba mu yi imani da ita ba ta zame mana dole ne ba ma iya canjawa annabi ko ya ce in muna da iko mu canja in ba mu da iko mu faɗa da bakin mu in haka din ma ka faɗa za a kama ka ba na ba kamar Najeriya ba Najeriya kowa na da iko ya faɗi ya faɗi abin da yake zuciyarsa ba komai yanki aka samu to lalle za mu ce waɗannan duk dokokin da suka zaba musulunci ba mu yarda da su ba mu yi imani da su ba mun yi imani da Allah da annabi da abin da Allah ya turo annabi ya zo ya faɗa ko ya aikata ko aka aikata a gabansa ya yi shiru wannan shine imanin mu musulmi duk abubuwan da aka yi ba wannan ba ya same mu ne a dole kuma Allah ya ce kuma tsoron gaira bagin wala adin fala ismu alai duk wanda wani abu ya same shi a dole ba yadda za a yi to Allah ya yafe masa
تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد قدنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون
in tusibka hasanatun tasuhum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl wa yatawallaw wa hum farihun ina masu ga dariga mutum ɗaya ne ko mutum biyu ne mutum biyu ne dariga tijaniya ba dole ba sallah ita ce Allah ya ce dole kitabun mawquta azumin farilla da ramadana dole kutu alaikum siyamu amma dariga laifa man sha'a takhadha ila rabbih sabila wanda ya ga dama hanya ce za ka riƙe ta har zuwa ga Allah Ubangijinka in ka istighfari ka fita cikin jama'a masu zunubi da ka yi salatin annabi ka faɗa fadan annabi sallallahu alaihi wasallam da ka yi la ilaha shi ga annabi ya tura ka wajen Allah shine ila rabbihi ba ce ila walihi ko ila nabihi dan mutum ya shiga ba zai fita ba saboda shiga alƙawari ba ko bil hadi ko mutum ba zai hada ta da wata dariƙa ba dariƙu wale duk gaskiya ne amma ba za mu hada tijjaniya da wata dariƙa ba sannan kuma ba za mu ba za ziyarci waliyan da ba yan tijaniya ba dukkan waliyan Allah muna son su muna girma su amma ziyara manansa ka bar gidanku ka je da koko kana marare cewa a wani gida a taimake ka to duk wanda yake gidan babban mutum ba zai fita ya je marare cewa wani ba saboda haka ba za mu yi ziyara wasu waliye ba sai wanda suke cikin tijaniya tare da muna ganin girman dukkan waliyi kuma ba a shanta ba in an shiga ba a fita ba a rana wata ɗariƙa ba a ziyarar wasu waliyai kuma za a yi sallah cikin jama'a za a yi sallah cikin jama'a in jama'a ta samu in ba ta samu kai sallah kai kaɗai amma ba a bin masu kafirta musulmi sallah tunda annabi ya ce annabi ya ce man qala ya fi ya kafiru fa garba biya aduma duk musulmin da ya faɗa dan wansa kafiri to ɗayan su yanzu nan ya zama kafiri wanda aka faɗa kafiri in ba kafiri bane shi ke wanda ya faɗa masa haka ya zama kafiri amma ba ka isa ka ce masa kafiri tunda yana sallah sai ka bashi sai ranar lahira ko wa ko ba gidansu na shiga ba a fita ba haɗa da wata ɗariƙa ba zuwa ziyarar wasu wale zo cikin ɗariƙa za a kula da sallah ita cikin jama'a kuma za a girma iyaye a musu biyayya za a jami'in wazifa da jami'in zikirin jima in an samu yan uwa in ba samu mutum shi kadai kuma ba a shanta ba kun yarda na ba ku da yake shi tijani ku je a koya muku yadda ake lazimi da wazifa da yake jima'a uzkuri ma rabbika bukratan wa asila ituzuka hasanatun tasum wa ituzuka musibatun yaqulu qad khazna amra min qabl wa yatawallahu farihun da masu tafiya ta buka suka tafi ta buka sai makaryata shedanu suka kawo labari ai annabi da mutanensa sun je sun gamu da wahala sun gamu da wahala wahala wadda ke ba a faɗin irinta suka sai zuga mutane to a dama mun faɗa dama mun faɗa irinta kenan dama mun faɗa lokacin da ake gargin rana irin wannan da zafi irin wannan kuma zuwa har ƙasashen turai dama mun faɗa saboda haka sai suna murna wai su sun kiyaye kansu saboda zaman nan sahabbai kuma wanda suka bi annabi su suka jefa kansu cikin wannan wahala da aka ba da labari ina Allah ke in tusibka hazratun tazuhu an ba su labarin kayi jihadi ka samu ganima ka dawo lafiya to su bakin ciki ya samu waɗanda suke zaune a gida wanda suka yi tafiya in ko wani abu ya faru irin abin da Allah yake saukarwa na bala'o'i na jarraban bayinsa su ce ta murna haba dama mun faɗa musu ai tun lokacin da mun faɗa musu sai ai mu muka yi dabara muka faɗi hanzari don a bar mu sai mu fara cikin irin wannan abu in tusibka hasanatun tazuhum فتلك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل أي متنتني من يكب دبارا ويتولوا تسجوا وهم معرضون سنا ما سكوا لكي ويتولوا وهم فرحون ويتسجوا in sun ji wani abu ya same ku su ko sun zauna a gida ba su je ba in sun ji ba daɗi ba ku ji daɗi ba kun wahala su ko suna zaune a gida sun hura dama mun faɗa dama faɗa sai su juya suna dariya suna murna to ga irin ta nan لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولينا وعلى الله فليتوكل المؤمنون kayawa mutanen da duk duniya gaba daya mu musulmi lan yusibana illa ma kataballahu lana ba abinda zai same mu na muni kowane irin abu ne illa ma kataballahu lana sai abinda Allah ya riga ya rubuta mana tuntuni ba mu iya kauda shi ko maulana Allah shine majibi cin lamarin mu in alheri ya zama tuntuni ya rubuta mana haka in wani abu ya zama tuntuni ya rubuta mana haka kamar yadda ya gaya wa sahabi a cikin wani dogon hadisi ina cewa ma asabaka lam yakul li yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakul li yusibaka duk abin da kaga ya same ka dama Allah ya yi shi ne ba don ya kuskure ka ba don ya same ka ne duk abin da ga bai kuskure ka ba dabara ka ce ta hana ya same ka ba a dama ba rubuta ya same ka ba abin da aka ce zai same ka dole zai same ka ba ba makawa abin da aka ce ba zai same ka dole ba zai same ka ba ba makawa ba dabara komai ya riga ya rubuta ya gama shi Allah sai lokaci ya ne sai ya nuna mana dole ne mu dogara da Allah duk abin da Allah ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ajaban min amril mu'min amruhu kulluhu khairun idza asabatu sarra'u shakara fa kana khairan lahu idza asabatu darra'u sabara fa kana khairan lahu ce mamakin mu'mini cikin sha'aninsa ba wanda ya samu irin irin abin da mu'mini ya samu a zaman duniya ko dai alheri ya same ka ka san daga inda ya fito daga Allah kai godiya sai ya zama maka alheri alherin kuma sai ya zama maka alheri in kai godiya don Allah ya ce la in shakartum lazidan naku in kun na muku alheri kun gode zan ƙara muku in ma kuma ya samu wani abun tashin hankali abun bakin ciki nan kuma sabara yayi hakuri hakurin sai ya zama masa alheri domin inna allaha ma'as sabirin Allah ya kakkabe kama ya ji ya ajiye ka wajensa shikenan in dai kai hakuri to shikenan ka koma wajen Allah ka zauna yafi maka duniya da lahira zaman zaman ka wajen Allah yafi maka duniya da lahira to kaga duk alheri kenan aka samu saboda haka musulmi koyaushe dogara da Allah duk abin da ya same ka dama ba a yi shi don ya kuskure ka ba duk abin da ya kuskure ka ba a yi shi don ya same ka ba ba la hawla wala quwwata illa billah wa ala allahi falyatawakkalu mu'minun dole ne mu'minai su dogara da Allah
ونحن نتربص بكم أن يصيبكم بعذاب بنا عنده أو بعيننا
ونحن أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولينا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بها- بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم وأن يصيبكم بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون bayan mun gaya muku mu da alhe- alheri in ya same mu ma daga Allah ne sai mu gode masa in wani abu ne ya same wanda ba alheri ba mun san daga Allah ne sai mu tuba wa Allah mu yi hakuri Allah ya, ya ba mu muƙami na zama wajensa bi kenan ku kuma hal tarabbasuna bina illa idal husnayaini me kuke sauraron ya same mu ne illa idal husnayaini sai ɗayan abubuwa kyawawa guda biyu ko dai mun tafi jihadi lafiya lau mun samu ganima mun ci nasara mun karya kafirci da kafirai mun dawo gida lafiya kai wannan abu yana da kyau husna ne mai kyau ne mai kyan gaske ko ko mu je Allah ya kawo wata irin jarraba ta ba mu waɗansu irin makamai na lahira mu je mu yi shahada a kakkashe mu mu da sauran mu su dawo jina jina to wannan ma alheri ne mun yi shahada mai shahada ba wanda ya taɓa mutuwa yace yana son ya dawo duniya sai mai shahada mai shahada shi kadai ne yake cewa ina ma mu sake komawa a sake kashe mu dadin nan da muka ji lokacin da aka kashe mu mai shahada mutumin Allah ne Allah bai yadda ce masa ya mutu ba wala tahsibanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bala ya'un inda rabbi yurzaqun kar kai zata kar ka yadda cewa wanda suke mutuwa shahada sun mutu a'a suna da rai suna wurin Allah tun da yake masu hakuri ne suna wurin Allah suna nan cikin jin dadin su to kaga wannan na farko mai kyau ne wannan ma mai kyau ne to ɗayan biyun da kuke sauraro ya same mu wanda kuke dariya wai kun je mun mutu mun ji ciwo mun dawo kuna dariya a'a ai alheri ne ya same mu koko wanda muka samu nasara muka samu ganima muka karya kafirai muka daddauro waɗansu muka dawo gida kuma kuna bakin cikin mun ci nasara wannan ba mu a wurin mu alheri ne muka samu idal husnayni wa nahnu natarabbasu bikum mu ko muna sauraron ɗayan biyu ya same ku bi azabin min indihi aw bi aidina Allah ya yi muku azaba daga gare shi ya saukar muku da annoba da bala'i da yunwa da zazzabi daga gare shi wanda ba kowa ya muku sai shi ko ko ya ba mu iko mu sassare ku mu kakkashe ku azaba daga Allah da kansa ko ku azaba da hannunmu ku ɗayan biyu ku kuma zai same ku fatarabbazu ku saurari abin da zai same mu inna ma ku mutarabbizu kuma muna sauraron abin da zai same ku kuma abin da zai same ku idar husna ne kyawawa ne guda biyu kuma muna sauraron duk abubuwan da za ku zai same ku sharruka ne guda biyu ko Allah muku azaba tsakanin ku da shi ko ko ku ya dora wa kanku mu muku azabar muna ku saurara ku saurari abin da zai same mu kuma muna sauraron abin da zai same ku ولنفقوا طوعا وكرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين قل يا وسجد بن قيس wanda yake cewa shi dai zai bada kuɗi amma ba zai je ba to in mutum ya bada kuɗi jihadi yana da lada amma banda irin waɗannan mutane an fi ku tsawo naukaran lan yutaqabbara minku ku kashe kuɗin ku da sunan yin aiki saboda Allah ko sa ku aka yi ko ku kuka sa kanku dawa naukaran lan yutaqabbala minku Allah ba zai karba muku ya baku lada ba kun yi aikin banza tunda aikin da duk aka yi wa Allah sharadin sa akwai imani a cikin zuciyar mai yin sa amma waɗanda suke yin aiki ba imani a zuciyarsu to Allah ba zai ba su ladan kashe kuɗin su ba tunda babu imani a zuciyarsu sun yi ne dan biyan bukatan kansu ko biyan bukatan waɗansu ko riya ko don wani abu ba don Allah ba abin da aka yi don Allah shine Allah yake karba abin da ba yi don Allah ba Allah baya karba dan yi takabbara minku har abada ba za a karba muku a ba ku lada ba dan yi takabbara minku innakum ku dai kuntum kun zuwa kawun mutane fasiki ne wanda suka bar hanyar Allah
أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة ولا الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون
وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله برسوله ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى wala yunfiquna illa wa hum karihun kamar mai tambaya ta mai ya Allah ka ce wa man faktu min shay'in fa yukhlifu wa huwa khairur raziqin duk abin da akai saboda kai zaka karba ka ninninka ka ninninka kan ya akai yanzu kuma ka ce ba za ka karba ba nan ita akwai dalili wa ba wala man tugara min nafaqatu abinda ya hana a karɓa musu ayyukansu na kuɗi na alheri abinda ya hana a karɓa innan kafaru billahi bi rasuli sun riga sun kafirce wa Allah sun kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare fa da suna sallah fa kamar yadda ayar da muka wuce ko wanda za ta zo take cewa qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'una la ta'tadiru kad kafartum ba da imani a a yanzu Allah ne kuka mai da shi abun wasa manzon Allah ne kuka mai da shi abin wasa, ayoyin Allah ne kuka mai da su abin wasa, shi kenan da dai ku muminai ne amma an tube ku an mai da ku kafirai. Kula billahi wa ayati wa rasuli kun tastaziru, la ta'ataziru kad kafartum ba da imaninku ba wani hamzari kun kafirce bayan imaninku tun da kuka mai da Allah abin wasa, annabi abin wasa, ayoyin Allah abin wasa. saboda haka idan mutum ya mai da kayan aikin Allah abin wasa musamman man yake ba su da amfani an faɗi la ilaha illallah ka ce ba ta da amfani an yi sallah biyar ka ce ba ta da amfani an yi azumin ramadana ka ce ba da amfani an yi an yi zakka ka ce ba ta da amfani an yi haji da umra ka ce ba su da amfani wataƙila ma an haddace qur'ani ka ce ba da amfani sai dai an komo ra'ayinka ne za a samu aljanna kaga wannan an yi wasa da Allah da ayoyinsa kenan da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kula billahi wa ayati wa rasuli kuntum tastazi'una la ta'tadiru kan kafartum ba da irin wannan ne Allah ce wa ma manahum ba abinda ya hana su an tubbala minhu nafaqatuhum a karbi sadakokin su ko ayyukan alherin su na gine-ginen masallatai gine-ginen makarantu musamman gine-ginen makarantun da ake kafurta musulmi a cikinsu ake zagin wali a cikinsu wanda ya gina ginin yana tsammani ya gina ne zai samu lada babu lada domin ba gine ba gina shi kan imani da Allah da manzon Allah ba domin da an bi umurnin Allah lan tuqbala min wama mana wa tuqbala min buqatum illa an kafaru billahi bi rasuli wala yatuna salata illa hum kusala sallar da suke yi ma suna yin da zaka ganta a cikin kasala suke yin ta wala yunfiquna illa hum karihun kuma kashe kuɗin da za su yi sai kaga a dole dole suke kashe kuɗin su sai da hanyar banza za ka suna da nishadan kashe kuɗi amma hanyar Allah sai ga dole dole suke kashe kuɗi akan hanyar Allah shi ne yasa abinda suka yi ma Allah ce ba zai karba ba shi yasa rashin imani da Allah da rashin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ramatu kullamin nuqatum illa nan kahru bil rasuli wala yatuna salata illa hum kusali ولا ينفقون إلا هم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتذهب أنفسهم وهم كافرون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم كافرون kamar mai tambaya ya tambaya ne Allah kana ce kana gaya mana ba ka san kafiri inna Allah la yuhibbul kafirin la yuhibbuz zalimin amma muna ganin kana ba su dukiya kana ba su yaya kana ba su mata kana ba su jin dadi kaje wannan kar ya kayatar da kai kar ya kar ya baka mamaki amwalu wala tujibka amwalun wala auladun yawan dukiyarsu ko yawan ƴaƴansu kar ya baka mamaki kar ya kayatar da kake wani abu ne aka ba su a an hada musu azaba ne tun daga duniya inna ma yuridu la iyaka abinda Allah yake so da su yu'azibahum biha ya azabtar da su da waɗannan dukiyar da waɗannan da waɗannan ƴaƴan yaro ba lafiya an kai shi asibiti mota ta faɗi wancan ya ji ciwo wannan ya ɗauki kuɗi bai biya ba wannan ya yi yaudara wannan ya yi kowa na bai ba zai samu bacci ba sai ya haɗe wata ƙwaya mai yin maganin bacci saboda tashin hankali kusan azhar ko bayan azhar ce wallahi tun safe ban sa wani abu baki na ba ina na samu zama tun safe can wajen maganin ta wallahi ko sallar azhar ban yi yanzu tun safe ban samu zama ba fitina dare fitina rana fitinan dukiya fitinan ƴaƴa duk suna kansa kuma ya mutu ya shiga wuta in ji Allah samun dukiya kawai amma ba ruwanka da Allah ba ruwanka da annabi ba ruwanka da umarnin Allah kana musun addini amma kana sallah akwai wani babba daga cikin musulmi da kunne na naji yana cewa ai ra'ayi ne ga ni yanzu ni musulmi ne amma ban yarda da shari'a musulunci ba wai shi musulmi ne amma ban yarda wai ra'ayi ne kaga yanzu shi musulmi ne amma ban yarda da shari'a musulunci kaji gabu duk mutumin da yace bai yarda da shari'a musulunci ba kafiri ne kawai murtaddi ko yana sallah yace bai yarda da shari'a musulunci ba kafiri ne murtaddi ko bi sallarsa amma iya ce dokokin da ake mana ba mu yi imani da su ba yadda da su ba sun zama mana dole ne ba mu da iko to wannan kam gaskiyarsa amma ce ba ba son shari'ar musulunci ya ridda Allah ya kiyaye wala tujiku amwalun wala auladun innama yuridu Allah li yu'adhibahum biha fil hayati dunya tun daga duniya su zama musu azaba wannan ya karye wannan ya ji wannan ya ji ciwo wannan ya mota ta yi hadari kaza kaza ya faru wannan sun yi sata wannan sun mana kaza kowa nan sun dauke mana kuɗi kaza kaza tashin hankali dare da rana a cikin dukkan rayuwa amilatun nazibatun tasla naran hamiyata kullun aiki kullun wahala kullun aiki kullun wahala maimakon in kai aiki a duniya ka wahala ka je lahira ka huta amma da ce irin waɗannan amilatun nazibatun tasla naran hamiyata kullun aiki dare da rana kullun wahala dare da rana maimakon su je lahira su huta sai su je lahira kuma fada cikin azabar da ta yi wanda suka fito ciki da kowane abu da imani wai ba dukiya ce take kaiwa mutum wuta ba a'a a'a annabawa sun yi dukiya kun kun ji duk lokacin da ake kissan ta mar kissa annabi Ibrahim sai ce ya yanka wa baki bujumi kowane mutum da yake yanka wa baki bujuma sai mai dukiya ba ashe yana da dukiya kenan yana dabbobi da yawa kenan mun je annabi Musa ya yi wa annabi Zakariya annabi annabi Shu'aibu kiwo ya biya shi lada ashe na dukiya kenan mulki ne gare ka kuma kai mulki annabi Sulaimanu ba wanda mutane da aljanu da tsuntsaye da komai an hore masa dan mulki kaga ina cikin manyan bayin Allah ko da yake saboda ladabin fadan manzon Allah babu annabin da aka sa sunansa da tasghiri sai shi ba ce masa Salmanu ba saboda fadan manzo Allah tana kishi akan abin da ya samu sai aka ce masa Sulaimanu da sunan tazgiri don shi kishin fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Musa ya fi kowa magana da Allah saboda kishin fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka sa masa dan guragu hakan nan a harshen sa saboda matawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya yanzu babu annabin Allah wanda ake zuwa a ce ga gidansa ga masallacinsa sai annabi Muhammad shi kadai وعدتها لا تبقي ولا تذر صلى الله عليه وسلم ولا توجبك أموال ولا أولاد إنما يريد الله ليعذب في الحياة الدنيا وتسقى أنفسهم كافرون ها توبان الله توبان الله ساكر عليه za a yi musu addu'a da mu duk gaba daya masu karɓar wasu nawa ne da karɓar wazifa a ɗariƙar tijjaniya ba dole ba kan musulmi amma dole ne kan wanda ya sa kansa da zama nuzuri wal yuhu nuzurahu man nazara yudi Allah fal yudihu man nazara ya shi Allah fala yasihi istighfarin da zamu baka da salatin annabi da la ilaha illallah da zamu baka ka riga kai alƙawari zaka limince su ne har zuwa mutuwa saboda haka yanzu shiga ɗariƙar tijjaniya ba a fita za a haɗa da wata ɗariƙa ba duk ɗariƙo maliyai gaskiya ne ɗari da goma sha kuma ga dan annaba masu shari'a kuma ba a zuwa ziyaran waliyai sai wanda suke cikin ɗariƙar tijjaniya tare dukkan waliyai muna girma su muna son su amma ziyara bara ce ba dama muna gidan shehu tijjani mu fita da gogo muna bara gidan waɗansu waliyai sannan kuma yin sallah cikin jama'a in baka samu baka kai kadai amma ba za ka fi masu kafirta musulmi sallah ba girmama iyaye da yi musu biyayya jam'in waziba da jam'in zikirin juma'a in ka samu jama'a in baka samu baka kai kadai ko ba a shanta ba ka yadda ya baka dalilin shi wata jari je koya maka yadda ke alhamdulillah Allah ya mana gafara Allah ya gama da iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malamanmu Allah saka shi wannan da alheri masu neman addu'a wurin mu Allah biya bukatun mu Allah biya bukatun su Allah kiyaye mu abin da muke tsoro kiyaye su abin da suke tsoro Allah ya ba mu abin da muke nema Allah ya ba su abin da suke nema su neman addu'a wurin mu Allah ya sa mu cika da imani Allah ya kiyaye mu imanin mu kiyamun addinin mu kiyamun kasar mu Najeriya Allah ya sa mu zauna lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin وأشهد أن لا إله إياك نعبد وإياك نستعين من صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد ولقاتل لما سبق الناس بالحكم والفضل والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والدار إلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون